الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم نعم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يا أخوة مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya dada mu wannan yini mai tarin albarka yau yinin laraba wanda ya daidai da bakwai ga watan ramadan yau hijira na da shekara 1444 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu na ihya usuna da ke wannan unguwa ta fantami nan fadar jihar gombe domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a waɗannan darare masu albarka na ramadan idan ba a manta ba muna cikin suratu yunus alaihi salam karatu ya tsaye da mu karshen aya ne nan ba ta 36 yau za mu tashi aya ne nan ba ta 37 insha Allah a wannan sura alarama bismillah wa ma kana hadha alqur'anu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين Allah ke cewa wa ma kana hadha alqur'anu an yuftara min dunillah shi wannan alqur'ani mai girma bai kasance kirkirarren littafi daga wani Allah ba ai suna cewa an yaqulu nabtarahu suna cewa qur'ani ma kirkirarsa aka yi ma'ana manzon Allah ne zo da shi da kankin kansa tunda can sun ce ai ya zo musu da wani qur'anin ba wannan ba ko ya canja wannan ne to sai Allah ce in dai wannan Qur'anin ne to bai dace baya kamata a kirkire shi daga wajen wani Allah ba zai ba domin wahayi ko magana ce ta Allah subhanahu wataala siffar sa ne ba wanda ya isa kuma ya siffatu da siffan Allah bai isa ba an fahimta yasa Qur'ani ya zama to gagara ba da ne bayan da za a yi da shi haka yake yadda ka san bayan da za ka yi da Allah haka bayan da za ka yi da Qur'ani domin ƙur'ani siffin Allah ne inda da yadda za a ce an haifarwa da ƙunani matsala da zan haifarsa da shi to amma ƙur'ani da Allah da manzan Allah duk ɗaya ne ba sa canjuwa haka abin ke kun fi kun ne an bayyana to wani Allah bai isa ya ƙirƙiri ƙur'ani ba walakin tasdiqan ladhi bayna yadayhi daga cikin siffar alƙur'ani iya gaskata littattafan da suka zo kafin shi kamar attaura linjila da zabura da sufi ibrahim duka wannan ƙur'ani ya ce gaske ne tunda a cikinsa muka samu labarin attaura a cikinsa muka samu labarin linjila a cikinsa muka samu labarin zabura da kuma duk annabawan da allah ya ba su sannan da a cikinsa muka samu labarin annabi ibrahim alaihi salam allah ya ba su wasu takardu shine suf ibrahim alaihi salam a ƙur'anin duk ya faɗa mana wannan in ba don ƙur'anin ba ba za mu samu labarin ba ba za mu san wani littafi waye ma annabi Musa wani littafi aka bai ba za mu sani ba waye annabi Isa wani littafi aka bai ba za mu sani ba sanadiyar Qur'ani duk muka san wannan kuma gaske ne a matsayin ka na musulmi dole ka gaskata su da su Allah yake so a bauta masa a wancan lokacin lokacin annabi Musa at-Taura ita ce kamar al-Qur'ani lokacin annabi Isa ne jiya ita ce kamar al-Qur'ani lokacin annabi Dawud alaihi salam zabura ita ce kamar al-Qur'ani amma da Qur'ani yazo gaba ɗaya kuma sai tattare su ya haɗe su wa muhaiminan alaihi kuma aka ce dukkan wani hukunci a ajiye nasu da Qur'ani za a yi daga na ila qiyamis sa'a yasa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga Umar dan Khattab Allah ya kare da da Umar ya samu da mu da shi gidan aljannatul firdaus da ya ga Umar sai ke karanta wa an su rubutun at-taura sai manzon Allah ke ce Umar ma hada Umar mai a hannunka kake karantawa sai ke ce shi'u min at-taura ya rasulullah wani rubutun at-taura ne nake dan bibiyarsa sai annabi Muhammad yake cewa da Umar لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني yace annabi Musa da iyanan da ransa to babu abin da zai fidda shi gaban Allah sai ya bi sai ya ajiye a tauras ya zo ya bi alqur'ani ne zai fidda shi gaban Allah tunda qur'ani ya zo ba rancin a karanta a taura ko linjila ko zabura duk babu nan amma za a karanta gaske ne Allah ya saukar da su kuma an yi hukunci da su amma zuwan alqur'ani gaba ɗaya ta su daga aiki an fahimta shi ne walakin ta sidiƙan ladi bai ne dai ƙur'ani iya gaskata duk littafin da suka zo kafin zuwan shi wata fasila wata fasila kitab shi kuma alƙur'ani ya zo da tafasilar kitab tafasilar kitab shi ne tabbayin mafil kitab min alhalal wal haram ƙur'anin ya zo da bayanan mehal mehal shine tafsirar kitab shi alqur'ani shine zo da rarrabe-rarrabe abu kaza haram ne abu kaza halal ne abu kaza daidai ne abu kaza kuskure ne abu kaza bin Allah ne abu kaza sabawa Allah ne qur'ani duk yazo da wannan cike yake da bayanin alhalal wal haram a cike yake da mukam da mutashabi a cike yake da kisas duk qur'ani ya kunshi wannan ƙur'ani ba littafi irin shi wanda ya haɗa abubuwa masu alkhairi a cikin sababu daga cikin mu'ujizan alƙur'ani wani gun sai ka ji ƙur'ani labari yake bayarwa ka ji ƙisar annabiwa ne da mutanensa har ƙarshe ƙisar annabiwa ne da mutanensa har ƙarshe ka ji wani gun kuma allah tsawa yake iya faɗa ka ji wani gun kuma lallashi ake yi duk ƙur'ani ya zo da wannan sufar a karatu in kana ji za ka je wani Allah kamar faɗa yake yi me ya sa kai haka dan me ya sa kai kaza wani mun kuma lallar shi ki haba ba za ku yi kaza ba ai kaza ne zama daidai kaza ba daidai bane ku tuba mana duk qur'ani ya zo da irin wannan shine littafi babu irin sa ya zo da bayanin mai haram a tsarin a tsarin dukiya ya zo akan bayanin dukiyar da ta zama halal ya zo bayani kan duki da zama haram kamar abin da ya shafi riba a kasuwanci ya samu karɓar hanci da rashawa a harkar aiki ko hukunci ya shafi ƙarya a kasuwanci ya shafi alugus ya shafi duk irin wannan da hada-hada da ciwa-ciwa da karma-karma duk wannan ƙura'an ya ce haram ne inda halala bayyin wa inda harama bayyin ya yi wannan tafsir ɗin harkar mata da za a aura ya zo ya rarrabe ya ce ga mata da suka halatta ka aura ga mata da ko da kai sai su suka rubu a duniya ba za ka aure su ba ba aure har abada a tsakanin qur'ani ya zo da wannan qur'ani ya zo da shi a naira bangado ya ce in mutum ya mutu gaya ba za a raba dukiyarsa a biya wannan kashi kaza a biya wannan kaso kaza a biya wannan kaso kaza duk qur'ani ya yi wannan bayani qur'ani ya zo da maganar bashi idan za ka yi bashi ga yadda ƙur'ani ce ka yi an fahimta a samu rubutu a yi a samu shaidu kuma a samu ajalin musamman yaushe za ka dada abin da ka ɗauka mai a yi rubutu a yi jate sannan in lokacin ya matso kana cikin matsuwa ba ka iya bayarwa ka je ka nema a ƙara ma lokacin duk ƙur'ani ya gani a kan wa wa in kana zu usratin fa nazartu ila maisara kai wanda ka bada bashi in har ka ga wanda ka bama wa bashi iya cikin matsuwa to ka jirkinta masa ijala har ya samu dama ya biya ka kar ka matsa shi in ka san bashi da dama ko ba wasa yake da bashi ba duk qur'ani ya zo da wannan qur'ani ya zo bayani wa halallahu al-bai'a wa harrama riba ya zo da wannan qur'ani ya zo da haramcin giya da caca innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlam yace rijsun min amali shaytan duk ya zo da wannan ya zo ya ce ku yi adalci inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba ƙur'ani ya ce ku yi adalci an gane ku ku yi isani sannan ku baiwa makusantan ku in Allah ya hori muku duk ƙur'ani ya zo da wannan adalci ɓangaren shugabanci duk inda shugaba yake wajibin su ya adalci idan iya so ya wayi gari lafiya a gaban Allah kuma adalci yi ne cancanta duk yadda kuke da mutum in bai cancanta ba karka masa wannan shi ne adalci kamar mai girma shugaban ƙasa duk ministan da zai nada a ma'aikatu ya tabbatar da sun cancanta harkar ilimi ya mai ilimi harkar lafiya a biyawa masanin lafiya harkar gona a biyawa masanin gona haka ake yi ko ya ce aka kamfe ko bai ce aka ba wanda shi ne adalci idan an gangaro jiha shi ma gwamna haka duk wanda zai da kwamishinan kaza kwamishinan kaza to masanin layi ne wanda shi ne adil amma in an zo batun ihsani kuma damarsa ce ya nada ministan gona kuma gwamnati za ta yi odan taki to wannan dama sace ihsani ga wani wane kana cikin wanda za ku kawo taki kaza misali a buɗa masa domin a kyautata masa mai ihsani an fahimci wannan wani ministan ilimi wanda ya dace amma kungilar kawo kayan koyo da koyarwa shugaba iya da damar ya biya wanda ya so in mai ihsani to wannan shine tsarin da in an bi wannan tsarin ga wanda za a samu zaman lafiya al'adlu to wanda zaka biya kujera ka ba shi office ka sanar da ya dace amma harkar taimako harkar kwangila harkar dafawa wannan insan ne wanda ya taimaka ma ya dafa ma kai ma kai masa wannan ba laifi bane an fahimci nan to qur'ani duk ya zo da wannan bayani al'adlu wal ihsanu ita izil qurba ya zo bayanin kan cewa ku dinga taimakon ɗan uwanku ‘yan uwanku musamman a wannan yanayi ga azumi ga ƙarancin kuɗi ga korona ba ta daɗe da wucewa ba har yanzu tabanta ga hirin a jikin mutane an fahimta aka zo aka yi wani mummunan canjin kuɗi mara daɗi an janye tsofin sabon babu ba network isheshe transfer ba ta yi haka an matsu da yawa an matsa al'umma sun matsu da yawa to duk masu wadata an ce ku taimaki yan uwanku na kusa da ku wa ita izir qurba sannan qur'ani yazo da maganar wayana anil fahsha'i wal munkar wal baghi Allah ya ce ku daina alfasha baki ku daina zalunci an gane ko wayana anil fahsha'i wal munkar da da abin da shari'a ta kiyamace shi na magana ne ko na aiki duk qur'ani yazo da wannan idan kana bin qur'ani sau da kafa wala har aljanna zai kai ka ba inda zai ajiye ka in ba aljanna ba duk bukatar ka akwai ta a qur'ani ba abin da ba za ka bukaci shi ka rasa ya sa ƙor'ani ya ce ma farraɗna filki tabi min shai Allah ya ce ba abin da muka yi sakaci ba ce mun kawo shi a ƙor'ani komai da komai ya sa umar ɗan kaɓa ba rabi Allah ba anhu yake cewa shi in raƙumin sai ɓata idan ya sa ƙor'ani a gaba iya karanta na sai samu inda yake domin irin yadda ya shaƙu da alƙur'ani yadda yake fahimtar alƙur'ani yace ko raƙumin shi bata in yanzu ɗan ƙurani ya karanta wa lafi zai garo inda yake akwai wata mata ta zo za ta ƙure manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma da sarki manzan Allah ba ƙure shi ba da yake bayani cewa ƙur'ani ba abin da ya bari duk abin da yake buƙata ƙur'ani ya zo da shi ta zo ta ce to tana so a karanta mata ayar da a samu adadin masa ko gurasa guda kaza to a samu ayin da ta ce kamar alkama nau'i kaza ce za ta yi ita bukatar ta kenan a ce kamar gurasa guda ɗari to a ce alkama yanayi nawa ne zai yi wannan gurasa gurala ce wannan ce bukatar ka ta ce eh sai ce a kusa akwai wata mai wannan aikin gurasar a nan wanda aka ce akwai sai ce a kira wuta ya ce wance idan za a yi gurasa guda ɗari kamar alkama nawa za a nema sai da ce in ƙanana ne kaza in tsakiya tsakiya ne kaza in manya manya ne kaza ya ce dokin ji amsar ki sai da ce ai so take a ƙur'ani ya faɗa mata hi manzon Allah ce Allah ce fasalu ahla zikri ai in kuntum la ta'lamun in ba ku sani ba ku nemi ma'abuta sani a gun wannan ba layi na bane ba na gurasa amma ga wanda take gurasa kuma ƙur'ani ya ce a tambaye ki da bada labari ƙur'ani ba abin da ya bari ba abin da ya bari ma farna da kitabi shi shi ne wata fasirin kitab ƙur'ani ya zo da rarrabe-rarrabe na halal wal haram wal fara'i wal ahkam akan irin dokoki da Allah ya ɗora muku da hukunce hukunci duk ƙur'ani ya zo da wannan la riba fihi min rabbil alamin babu kokonto ƙur'ani daga Allah yake ba shakka wannan duk wanda yake kokonto to ya faɗa rayin kafirci ƙwar'ani ba shakka ba kokwarto min rabin alami daga ubangijin duniya yake shi ne Allah subhanahu wa ta'ala na'am aya ta gaba أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين am anan tana ɗaukar ma'anar bal bal ya ƙulu naftarahu ai su kafirawa sun ce ba haka ba ne ƙwar'ani ƙirƙirarsa aka yi. duk da irin wannan sigar da salon magana da ya zo da ita to sun ce ai ƙwar'ani ƙirƙirarsa aka yi. ai ittalaqahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai annabi Muhammad ne ya kirkiro Qur'ani yazo ya faɗa muku ba Allah bane ya wahayi ittalaqa Muhammad al-Qur'an ne kuma da nafsi ai shi yazo da Qur'an da kankin kansa ba ruwan Allah da wannan magana haka suke faɗa shine an ya qul lam tara sai Allah ya ce to tunda kun faɗa haka shikenan qul fatu bi suratin mithlihi sai Allah ce tun da ƙirƙirarsa aka yi wannan shi ne jadal a magana ke abinda ake nufi da jadal idan mutum ya zo da magana karka ƙaryata shi kai tsaye in ƙaryace ka bi shi da kansa zai ƙarya da kansa to ƙur'ani ya zo da wannan sara ai da suka ce ƙur'ani ƙirƙirarsa aka yi daidai da ka ce ƙarya kuke yi to amma ka ce ƙarya kuke za su da hayaniya ne an fahimta to sai Allah zai kai su mayanka da kansu zero duniya ta gane ƙarya suke yi da suka ce ƙur'ani ƙirƙirarsa a kai annabi muhammadu ne ƙirƙiri shi Allah bai ce ƙarya ko ta yace to shikenan mun yadda tun da ƙirƙirarsa aka yi kuma an yi sa a ƙur'an na larabci ne kuma larabawa ne ba wani abu ɗigo ɗaya a ƙur'ani wanda ba larabci ba da ya wuce yaran ku ne ku masana yaran ne to shikenan fatu bi suratin mislihi tunda kirkirar sa aka kira mutum ne dan uwa ko san ko san gidan su ko san da aka haife shi yi kirkiri qur'ani ne sura 114 to ko an ba ku dama ku zo da sura 1 irin sa kawai ku bayyana ku je ku kawo sura guda ɗaya irin alqur'ani an yafe muku 113 ɗaya ake so ku zo da ita fatu bi suratin mislihi har Allah ya ce wadda umarni sabatun min dunila ku je ku nemi taimako akan duk wanda kuka sani ya taimake ku ya taimake ku amma ku dawa in dai kun ce gaskiya in dai kuna da gaskiya qur'ani kirkirar sa aka yi to ku zo da ku kuta gwarza an bayyana kaga wannan ya ji a ce ƙarya kuke tunda an kalubalance su idan sun kasa amsa kalubalanta sun kare da kansu kenan an fahimta wannan shine an ya kunu naftara sun ce qur'ani kirkirar sa annabi muhammad yayi sai Allah ya ce qul fatu bi suratin mithlihi to ku zo da sura daya mai aya hudu kamar qul huwallahu ahad ko mai aya o kamar inna a'dina talkasar ku zo da irin da a ce yake bukata ga shine aka ce wannan a musallamatul kazzab ya zo da wata sura wani mai kamar alam tara kai ba mai aya biyar da aka ce a je ku kawo yace to hi zai kawo sai ji ga sai ya rubuto ya zo ce ga ƙwar'anin sa shiga ka ce karanta sai zai ce malfilu malfilu wa ma adaraka malfilu la hazailin dawilu sai suka ce kai wallahi ka ba mu kunya daga ji wannan bai kama da ƙwar'ani ba da Allah kai shi muka rena bala daga ji sun karyata kansu da kansu da Allah ka yi shi wannan wala dariya za a shi yasa qur'ani ba ku tankwacin sa shi yasa lokacin da namarus ya zai yi ja'in ja da annabi ibrahim alaihi salam sai yake cewa alam tar ila allazi hajja ibrahim fi rabbi an atahu allah mulka iz qala ibrahim iz qala ibrahim rabbi allazi yuhyi wa yumiit da shi namarus ne shagiyar mulki ya koshi sai ce kai ibrahim waye allah naka ne allah naka me yake yi sai annabi ibrahim ya ce rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiit ubangiji na shine mai kashewa mai rayawa sai na maru ya ce ana uhyi wa yumiit ni ma ina yi ni ma ina kashewa ina rayawa sai ya ce a kamar da wasu wani guda biyu da ka daure su a kurwo da aka kawo su ya ce a kashe wannan a tace aka kashe shi ɗaya ne kuma kwasafe shi da biyu ai kun ga na kashe na raya sai annabi ya ce to lalle kai bako ne ke a yanzu ba zan ce ma ƙarya kake ba domin hayaniya za a tashi sai to shikenan kai ma uhi wa ilita an yarda sai annabi ibrahim ya sake cewa ni kuma ubangiji na fa inna allaha yati bi shamsi min al mashriq ni ubangiji na daga cikin aikin da yake kullum iya sa rana ta fito daga gabas daga mashriq kenan inda take fitowa to kai kuma fati bi haniyal maghrib tun da kai ma Allah ne ka fito da taka daga nan fabuhitin da bai kafar he hayaniya kuma he iyu da da da da cikin nan ya yi kaga wannan babu amsa wannan ya fa ce ƙarya kake yi shi ma fir'auna haka yi suke da annabi musa alaihi salam da yazo yake cewa alam rabbika fina walidan wa labista fina min umrika sinin wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin قال فعلتها عيزا وأنا من الضالين كفررت منكم لما كبتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين annabi Musa ƙorafi auna yake masa gori cewa ai baka zauna a nan gidan ban ba ka rayu a nan ba ba a nan muka rere ka bane in ma kafirci ne mu ai kai ma ka zauna sai ce to ai ni lokacin da zauna in ma na yi aikin da kuke yi to a lokacin Allah bai mun wahayi ba Allah bai ce min abin da kuke ba kyau ba to tun da kuma Allah ya min wahayi abin da kuke ba kyau sai na kawar da barku an fahimta sai kuma qur'a Allah ya min wahayi da zama manzo to daga nan kuma qur'a fir'auna sai hayaniya kuma da ta gamo shi aka hiji kaza kaza da sauransu dan duk inda ka ji hayaniya ta hujja ce ta gane in je magana ake ta addini ba ta duniya ba to babu yadda za a yi a daga a yi ta hayaniya a yi ta zagin juna ko ana ihu ko ana wani abinci babu wannan hujja kawai me kake da awa akan me kake ne dalilin ka shikenan kawai wannan shi ne tsarin da qur'ani ya zo da shi yace to ku zo da sura daya irin alqur'ani fatu bi suratin mithlihi ku zo da sura kwara daya irin alqur'ani wa da'uma li sata'atum min dunillahi in kuntum sadiqin ku gayyato duk wani wanda kuke so ku gayyato Allah ya ba ku dama har in dai kuna da gaskiya cikin cewa Qur'ani kirkirar sa aka yi to ku zo da a sura kwatankwacin wannan shine a bakara Qur'ani yake cewa fa illam tafa'alu wa lan tafa'alu har in yau ba ku yi mutu har abada ba za ku yi ba domin Qur'ani ba kirkirar sa aka yi wa magana ce ta Allah subhanahu wataala na'am ayata gaba بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم na'am فانظر كيف كان عاقبة الظالمين Allah ke cewa barkar zabu bi malamin hudu bi ilmi su dai kawai suna karyata abin da ilimin su bai kiyaye da shi ba sun ce qur'ani kirkirar sa kai to ba su da ilimi akan wannan kuma tuni qur'ani da ma yace wala taqfu ma laysa laka bi ilm duk abin da ilimin ka bai kiyaye da shi ba karka nace akan abu baka sani da eh baka sani ba shikenan ka huta wa kanka amma ka nace ka dinga fa magana baki da kumfa kuma abin da kake faɗa baka da cikakken ilimi a kansa to babu shakka za ka ji kunya wata rana za a ɗauke ka ƙaramin mutum a wani wuri domin ka nace ka dage kan abin da baka da ilimi a kai to shi Allah yake cewa sun kafirancan da suke cewa ƙur'ani ƙirƙirarsa aka yi karrabu bi malam yuhiqu bi ilmihi sun karyata abin da ba su da iliminsa iliminsa bai iliminsa bai kere abin ba shine alqur'ani mai girma walamma ya'tihim tawilu kowa ba su tsaya fassarar alqur'anin ta zai ke musu ba tawiluhu ayna tafsiruhu su ji yadda ƙur'ani yake yaya ya zo daga Allah ne wasilarsa mala'ika jibril ta yaya ya sauka manzon Allah ya tambayi mala'ika jibril ya ce idan Allah ya ma wahayi ka zo ka same ni ka faɗa min ya kake yi sai ke cewa daga inda Allah zai ban saƙo na zo na same ka ya Muhammad ya ce wallahi ko duniya ce a gabana sai na bi ta kanta iya da fuka-fukai sama da guda 600 ɗaya in mala'ika jibril ya buɗe shi sai ya rufe duniya gaba ɗinta ƙwaya ɗaya ya ce idan na taho daga wajen Allah duka fuka-fukan da suna suke su ba wanda ya isi ya tsare ni ba wanda ya suka matsala har sai na zo gun da zan faɗa ma waye sai na zo kuma so da ɗan adam domin in na buɗe fuka-fukan duniya ba za ta ɗauka nan ya ce saƙo daga Allah zuwa gare ka ya rasulallah ba wanda ya sai tsare wallahi ba wanda ya isa haka yake tawa gaba ɗayansa kuma Allah da kansa ya yi bin mala'ika Jibril ya ce mu ba'in sama'ani shi Jibril mai yawan da'a ne duk lokacin da muka ce yazo zai zo duk lokacin da muka ce kai sako zai kai kuma sannan amintaccen mu ne la haula wala quwwata illa billah Allah da kansa ya yi mala'ika Jibril da wannan mai da'a ne kuma sannan amintacce ne an fahimta in ya taho daga wajen Allah ba wanda ya sai tsiri ya zo har gaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi sana na Aisha take ce idan muna tare da manzon Allah ana masa wahayi wallahi hannunsa tamkar dutse ko wani karfe mai nauyi ba iya dabuwa jikinsa canjawa yake duk sanyi su ga manzon Allah iya gudu a lokacin da ake masa wahayi shine inna sanurqi alayka qawlan saqila haƙiƙa mun ma wahayin wata magana magana mai nauyi ƙur'ani magana ce mai nauyi ya uwa kaunar saƙila ne yasa duk kuruciyar matashi duk kuɗin da yake samu duk kaza da yake samu har in Allah ya bashi haddin alƙur'ani to ya yi bamban da yawon shi wata ka ce yau ba zai ba wani abin da zamani ya zo da shi ko ya yi wallah ba zai yi sa ba domin akwai kaunar saƙila a kansa matashi ko ɗan shekara goma sha ne haddace ƙur'ani da wahala a gan shi a waje iyayen wahula da wahala da wahala a gan shi a waje iyayen wahula an fahimta kaga ƙur'anin mai sita shi iya san ƙuruciyar iya san yayi iya san kaza ɗin amma martabar ƙur'anin ba za ta bar shi yi ba ko iya so ba zai yi ba shi ne kaunar saƙila an fahimci wannan to sanar ƙur'ani allah ta'ala ke cewa lamma ya cimta wilo fassararsa ba ta zo musu ba ba su san me alƙur'ani ya ƙunsa ba ka zane da kazzaba ladina min qablihim haka nan kafirai waɗanda sun gabace su su ƙaryata annabawansu kazzabat qaumun nuhi lil mursalina kazzabar samud lil mursalina qur'ani ya ba mu labari duk annabawa na bawan da ba ƙaryata ba dukkan su to da kama zala Allah yake lallashin sa kai hakuri in ma sun ƙaryata ba kai bane faru kazalika kazzaba ladina min qablihim fanzur kaifa kana aqibatu zalimi Allah ya ce ka duba mana ka ga yaya karshen azzalimi yake duk azzalimi ya karshen sa yake karshen sa ba shi da kyau Allah ta'ala sai ya dammara shi tun kafin ya je lahira sai Allah ya karya shi tun a duniya sai an nuna masa karya yake kafin kuma ya je lahira da azaba an fahimta shine aqibatu zalimi da bi takdibi rusul wajen karyata manzanni ai akhir amrahu min al-halak harshen al'amuransu haraka ne faka zalika nuhulika haula sai amma da yake cewa haka nan su waɗannan ƙurashawan Allah sai haraka su matuƙar za su ja in ja da kai su na ma kaza da kaza su iya da to Allah ba zai basu ba an kashe da yawa a badar an kashe wa'ansu a hulai an kashe wa'ansu a yaƙoƙi daban-daban daban-daban duk Allah ta'ala hidi sa ga bayan su tun kafin manzon Allah ma ya koma ga Allah na'am aya ta gaba
ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين qur'ani yace cewa wa minhum ai daga cikin mutanen ka ya rasulullah man yu'minu bihi akwai wanda suka yi imani da alqur'ani kaga adalci irin na Allah kenan ba a ce duk ba su yi da qur'ani ba daga cikin su akwai wanda suka yi imani da alqur'ani sun yi imani da shi sun gaskata shi sun karanta shi sun haddace sun yadda da dokokinsa wa minhum man la a- man la yu'minu bih daga cikin su kuma akwai wanda ba su yi imani da Qur'ani ba li ilmin lahi sabiq fihim domin ilimin Allah wanda ya gabata a kansu haka za su zo su karji alqur'ani su koma zuwa ga Allah an fahimta wa'ansu sun yi imani da shi wa'ansu kuma ba su yi imani da shi wa minhum man la yu'minu bih abadan har abada ba sai da qur'ani ba sai Allah ya ce wa rabbuka a'lamu bil mufsidin ubangijinka shine mafi sani ga mabarnata sai malamai suka ce to duk wanda bai imani da qur'ani ba mabarnaci ne in dai kana kaucewa alqur'ani kana kangare masa to Allah ya saka layin mabarnatan mutane mutanen da ba su da alkhairi mutanen da ukuba ce take jiran su a gaban Allah a gobe kiyama imani da alqur'ani da fahimtar sa da karanta shi to shine abin da ya zama wajibi akan kowane musulmi domin Allah ne ya yi sako akan kowa daga cikin musulmai ga abin da ubangiji yake so ga wanda baya so kai kuma kace ba ruwanka da wannan kaga ai baka so kanka zaman lafiya ba duk wanda ya kaurace alqur'ani bai so ya zauna lafiya a lahira ba wanda shi da gaskiyar magana kenan wa rabbuka a'lamu bil mufsidin ubangijin ka shine mafi sani ga mabarratan mutane na'am
وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم Mm.
أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون Allah ya ce wa in kaddabuka har in sun karyata kai ya rasulullah sun ce qur'ani ba gaske bane sun karyata manzancinka fa qul li amali kace to ni fa ina kan aiki da wannan aiki shine aiki da ba zan sauka da ta ba kuma wala kuma amaluku kuma ku je ku ci gaba da aikin yasa ba a tirsasa wa mutum ya zo ya musulunta ba a yi shine ma'anar la ikraha fi din abinda ake bukata ɗabi'unku gaskiyarku amanarku son junanku ya sa wani zai musulunta haka ake so shi ya sa yanzu wani zai musulunta cikin tambayar da za a masa kai ne ka so ka musulunta ko matsa ma aka yi har in matsa masa aka yi to musuluncinsa ba zai dore ba amma yanzu da kankin kansa sha'awar musuluncin da sha'awar ɗabi'un musulman ya sa ya musulunta wani abin da ake bukata ke kaga manzon Allah bai ce musu ba dole sai kun zo kun bi ni yace a fa kulli amali aiki na da nake ka a kansa nake kuma da shi za a mun sakamako a gobe alkiyama wala kuma amalukum kuma aikin ku na kafirci da shirka a kansa kuke kuma in kun mutu da shi za a muku hisabi a gobe alkiyama shine amali wa jaza'uhu aiki na da sakamakon sa nawa ne wala kuma amalukum wa jaza'uhu kuma aikinku da sakamakonsa naku ne an fahimta fa kulli amali wala kuma amalukum antum bari'un mimma a'malu ku kun yi bara'a cikin abin da muke aikatawa kun ce qur'ani kirkirar sa akai kun ce ni ba manzo bane ba ku yarda abauta wa Allah shi kadai ba kuma kun yi bara'a akan abin da muke aikatawa ni ma kuma wa ana bari'un mimma ta'malu ni ma na barranta kan aikin da kuke aikatawa ba zan bauta wa lata da uzza ba ba za a yi kaza da kaza da ni ba zan yi ba yadda ku ba za ku yi nawa ba ni ma ba zan yi naku ba lakum dinukum waliyadin an bayyana kamar inda yake cewa ne lana a'maluna wa lakum a'malukum aikin mu namu ne mun riki a kansa niki kuma ku zo ku ci gaba da ku je ku ci gaba da naku shi ne ubangiji yake tabbatar musu da kan cewa antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun manzan Allah ka ce ko kun barranta ba za ku taba aiki irin namu ba mu ma mun barranta ba za mu taba aiki irin namu ba yasa magana tsakanin musulunci da kafirci a fili ake yin ta ba a yi wani ɓoye-ɓoye mu'amala akwai inda shari'a ta ce ku yi mu'amala da su ciniki ne zama buɗe ne hada-hadar duniya ce duk za ku iya yi amma in an zo magana addini ba da ba wani compromise da za a haɗu a haɗa kai a ce a ɗan harbe ba a ba wani a musulunci ƙarar ake yi ba ka ji ko ƙarar za ka fito ka ce ni musulmi ne shari'a ta tana yi wannan haka za ka faɗa ba wani koyewa da za ka yi ai manzo Allah akwai bakwanninsa akwai yan uwansa amma ke ce antum bari'una mimma a'mal wa ana bari'un mimma ta'malu in an zo maganar musulunci tauhidi ba a rufi ka fito ka faɗa wa mutum gaskiya wannan shine gaskiyar magana an fahimta Allah ya ba mu ikon iyawa na'am aya ta gaba da
ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون Allah ya ce wa minhum daga cikinsu su kafirai da suke tare da kai ya Rasulullah man yastami'u ilayka akwai masu ji zuwa gare ka su saurare ka bi asma'ihi wa zahira amma da kunnuwansu a zahiri amma fala yanfa'uhum wannan jin da suke ma ba zai amfane su ba an fahimta za su zo su zauna a hudda manzon Allah yake iya karanta alqur'ani ana wahayi ana bayani amma abun zahirin su ne abun amma baɗinin su ba sa go yasa Allah ce ba za ku taɓa amfanuwa da alqur'ani ba har yanzu akwai wani daga cikin musulmi da zasu yi za mu je gun karatun malam wani amma ba mu tsaya mu ji abin da zai ce to Allah ba zai taɓa bari ka fahimta ba Allah ba zai taɓa bari ka gane ba wallahi in za ka zo gun karatu ka zo da salimul qalb ka zo da niyyar fahimta amma duk inda za ka je ka sa wata niyya a zuciyarka to da wannan niyyar Allah zai taimake ka ba abin da za ka gani ba mu je mu ji kusakuransa a nahawu ba mu je mu ji kusakuransa a balaga to shi na kai da wannan za a bar kuma duk alkhairin da ake yi ba a tafi da shi wallahi ba ka yi shi yasa Allah ya ce yastami'una ilayka za su zo suna jin abin da kake faɗa amma fala yanfa'uhum ba zai amfane su ba domin sun zo da wata niyya mara kyau an fahimta shi ne wa minhum man yastami'una ilayka sai Allah ta'ala ya ce afa anta tusmi'u summa yanzu manzon Allah Allah ya ce a faɗa ma zaka iya ji- jiyar da kurma wanda ya toshe baya ji kwata kwata zaka iya jiyar da shi to nan kinaya ce Allah ne an fahimta da ya ce afa anta tusmi'u summa yuridu sam'ul qalb abinda Allah yake nufi jin zuciya manzon Allah baka da damar ki jiyar da zuciyar mutum ta karbi gaskiya ba ba ba aiki ka bari kamar Allah iya cewa wannan aiki ne ni nake yin sa kai dai faɗa za ka yi kai dai isarwa za ka yi amma a ɗau maganar a kai ta ƙoƙon zuciya da zai sa ta fahimta to Allah ne ke wannan yasa shiriya qur'ani ta zo da nau'i guda biyu akwai hidayatu irshadin akwai hidayatu tawfiqin akwai gunda Allah yake cewa innaka latahdi ila siratin mustaqim manzon Allah tabbas kana shiryarwa zuwa ga tafarki madalici akwai kuma gunda Allah yake cewa innaka latahdi man ahbabta kai baka iya shiryar da wanda kake so can an ce kana shiryarwa nan an ce baka shiryarwa to magana duk ɗaya ce ba ta da cin karo da juna akwai hidayatu irshad sh- shiryarwa ta magana abu kaza haram abu kaza halal abu kaza daidai abu kaza ba daidai ba wani ai shirya ce duk wanda yake bakar wannan iya kokarin shiryar da mutane zuwa ga tafarki wani da shi to wannan aikin shine aikin da manzon Allah yake yi. amma a ɗau fahimtar a tsaga zuciya a sata ta wani Allah ne yake yi an fahimta to shi ne nan Allah ke ce afa anta tusmi'u summa yanzu manzon Allah wanda zuciyarsa ta rufe ta makance wa'azinka zai iya zuwa ya bude wannan zuciyar ba zai yi ba afa anta tusmi'u summa walau kanu la yaqilun ko da ma sun kasance ba su da hankali yanzu za ka iya ɗaukan karatu ko wa'azi ka kai ka sace a zuciya ta yi aiki da shi wannan ba damar ka bace kamar Allah iya cewa wannan dama ta ce ni nake wannan yasa shari'a gun Allah ake neman ta an gane ko shiriya da dace a gun Allah ake nema yasa annabi shu'aibu alaihi salam yake cewa ma tawfiqi illa billah duk abin da ka ga nayi to daga Allah ne ba ni bace ba iyawata bace ba ko dukkan mai da'awa dukkan wani shugaba wannan salon ya kamata ya dauka kar ka yadda da iyawarka ko gwanintarka zaka faɗi Allah ba a masa alfahari a wani lafiya kullum ka duba kai kaskantacce ne kai taimakon Allah kake nema sai Allah ya dafa ma tafiyar ka ta kyau amma duk lokacin da zaka ji da kan kai alfahari to Allah ba zai bar ka dara da wani gobe Allah zai dakushe ka ne kawai kana duniya ba sai a nemi ka rasa na'am aya ta gaba ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي الأمي ولو كانوا لا يبصرون Allah ya ce daga cikin su dai akwai wanda zai zai zuba ma ido shine yanzuru ilayka kana karatu kana wa'azi idan sa iyakanka shine yanzuru ilayka bi absarihi wa zahira su zuba ma ido da kwallon idon su suna kallon ka sai Allah ya ce afa anta tahdi da umya ya zama zan Allah kai kana da ikon ka shirar da makaho yuridu amal kal abinda Allah ya ce bi makanta zuciya fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور a ƙur'ani in iya magana kan makaho ya ce a'ama to a galabiya abin da yake faɗa makanta zuciya zuciyar ta makance an fahimta in yi maganar ah, albasiru wal a'ama al'ama wal basir to iya nufin al'ama kafiri mushriki iya nufin albasiru mumuni mai imani duk abin da ƙur'ani ke faɗa kinaya ce wannan an yi kinayar wa mumini da mai gani an yi kinayar kafiri mushiriki da makaho haka ake yi shi yasa qur'ani ya lace fa inna la ta'mal absar idan qur'ani ya ce makaho makaho to ba makantar ido Allah yake nufi ba walakin ta'mal qulubul lati fi sudur wanda zuciyarsa ta makance shine makaho amma wanda zu- zuciyarsa bata makance ba to wani ba makaho bane a lahira a nan za a ga makafi a sosai kuwa makafi na gaskiya da za su dinga tummo a cikin duhu dama suna fitowa a kabarinsu ba abin da za su gani in ba duhu ba domin sun yi wa Allah ba daidai ba sun yi laifi sun yi kaza sun yi kaza ba su tuho ba amma ko a makance aka haife ka in dai ka mutu da imani da sunna to za ka tashi idan ka garari ya garai haske iya haska ka har aljanna in ƙur'ani iya maganar makaho to kafiri mushriki shine makaho ai ƙur'ani ya ce afa man yamshi mukibban أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي Mm.
أمن يمشي سويا على صراط مستقيم Allah ya ce ga wani misali afa man yamshi mukibban ala wajhi ahada yanzu mutumin da ka iya tafiya da ka kafafuwansa a sama shine mukibban ala wajhi fuskar sa tana kasa kafafuwansa suna sama to yanzu wannan shine shirye amman yamshi sawiya ala siratin mustaqim ko mutumin da yake tafiya a daidaici a tsare da kafafuwarsa iya tafiya cikin nutsuwa waye shirya a cikin su kaga yamshi mukibban ala wajhi kafiri ake ne yamshi sawiyan ala siratin mustaqim musulmi mai imani ake ne to duk wannan qur'ani ya cika da wannan misalin a cikin sa in iya maganar makaho to kafiri mushriki ake ne an fahimta shine afa anta tahdil umya yanzu manzon Allah zaka iya shiryar da wanda zuciyarsa ta makance bayan zuciyar ta rufe ta makance ba ta karɓar gaskiya ai shiryar ka ba abin da za ta yi masa ba za ta amfani da shi ba sai malam mai tafsiri yake cewa wa hadha tasliya min Allah azza wa jalla li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wannan kamar haƙurƙurtarwa ne lalla shine Allah yake wa manzon Allah in kai wa'azi kai wa'azi ba a gane ba karka dami ba mamaki wannan mutum rabon wuta ne shi ba inda za ka yi da shi yasa duk wanda zai ai kaza ne ai kaza abin da aka faɗa na sani amma ba zan yi ba ya ka tausaya masa haka ji tausayinsa akwai masu fitar irin wannan an sa mana ido dan canjin kuɗin ma da muke yi dan ƙarin da muke akan sabon kuɗin nan ma an ce kaza kaza ba sa ma ido ake ba tausayin da ake yi za ka mutu ai za a gane abin da ake faɗa ma ƙaunar da ake ko ba sauka ake yi ba duk wanda aka ce karka cire ba karka cire shawa karka yi ƙarin sabon kuɗi akan transfer wallahi tausayi ka ake yi tausaya ma ake yi makomar ce idan ka ya rufe ba ka ganin ta su ko malaman da suke faɗa ma Allah ya buɗe musu ido suna ganin makomar gidan biyu ne ai duk wanda ya bi layin son zuciya ga gidan zuciya duk wanda ya hana zuciyarsa abin da take so na shari da zalunci shi kuma ga gidan da zai yi shi su malamai su ne suke da wannan damar da Allah ya ba su su karanta su yi mutane bayani duk yadda abu ya zo da zamani to dole akwai makofinsu alƙur'ani za a zauna a yi research a yi bincike a fito muku mai gaskiyar al'amari ko malamai Allah ya saka musu da alkhairi suna yi suna yi duk wata kadiya in ta zo da wahala ka ji malamai sun shi wa kanta suna kokarin su sai dai mutane ne ba sa ji kawai an samu da ido don abin da yake samu kawai kaza ba za mu daina ba to shi kenan har ka daina akwai ran da zaka cizo ya tsaka yi kuka ya wailata laitani lam attakhidh fulana ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا me yace لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني Mm.
وكان الشيطان للإنسان خذولا duk wanda ya je gaban Allah da zunubai bai tuba ba ta sanadiyar abokantaka da wani ko aminantaka da wani Allah zai ce ya cizo ya tsaka ya ce ya wailata laitani lam attakilu fulanin qalila ya kai cuna ya shiga ukunsa a can a bakinsa da ma bai rikiwa ne ya zama abokinsa ba da ma bai rike shi ba wanda ya hana ni kaza ya ce ne ta kaza kawai lokaci ne da ma bai rike shi aboki ba laqad adallani an dhikri ba'd irja'ani ya batar da ni bayan wa'azi ya zo mun ya ce na rabu da wannan malama in in kula su ko ruwa ba za ka sha ba akwai masu fatar wannan ai duk abin da suke wajen rabu da su in ka biya wannan malaman ko ruwa ba za ka sha ba kyale su ke ni a ni ana zikiri ba da isra'il bayan wa'azi ya zo mu amma wani ya kau da ni ya batar da ni wa kana shaytanun li insani khazula Allah ya ce shaytan game da dan adam ya tabar da shi ne tabarwa shi dan yake ba hanyar da yake dawa kawai afa anta tahdil umya walau kanu la yubsirun na'am aya ta gama nan إن الله لا يظلم الناس شيئا na'am ولكن الناس أنفسهم يظلمون Allah ya ce inna Allah shi Allah subhanahu wa ta'ala buwa yi gagar misali la yadlimun nasa shay'a Allah baya zaluntar mutane da komai dankantar abu Allah ba zalimi ba Allah haƙurinsa ya kai haƙuri kau da kansa ya kai kau da kai Allah halim ne haƙurin Allah ya kai inda Allah ba mai haƙuri ba ne da yanzu duniya nan babu ita wallahi ba wanda za a gani a doron duniya babu duk an tafi Allah ne ya halice ka daga babu ya sa ka rayu cikin yatimarka ya yi ɗawainiyar halittarka da shayar da kai da girmar da kai da baka lafiya da fitowarka duniya da tashinka da sai da ka fara hankali ka fara gane kai mutum ne sai Allah ya ce to ga dokoki na kuma ka bi su amma daga haifuwarka har zuwa shekara goma sha biyar sha shida sha bakwai an baka dama duk tsirar ka je ka yi ba abin da za a rubuta ma to amma in ka kai wannan shekarun zato ka zama mai hankali sai ka ci to ga littafi kar ka yi kaza ka yi kaza kai kuma ka ce kai din ka ki sai ka yi kaza da Allah ko babanka kai wa wani kamai adalci ko malamin ka kaiwa wannan kamar adalci ya ɗauyar da kai ya koyar da kai ya ciyar da kai ya shayar da kai kuma zai ce abu kaza kar ka yi ko maslahar karkayin kanka za ta dawo amma ka ce kai ba za ka yi ba to dukkan masu bayyana saɓan nan kamar haka suke wa Allah mashaya giya musulmai haka suke faɗa wa Allah mazinata musulmai haka suke faɗa wa Allah masu cin kuɗin ruwa da kuɗin riba haka suke faɗa wa Allah Allah ka ce mu bari ba za mu bari ba in ba dan Allah mai haƙuri bane akwai labarin da zai faru ba zai yi ba shi ne Allah ya ce a faɗa wa duniya la yazlimun nasu shay'a Allah ba ya zaluntar kowa duk dokar da Allah ya ɗora mana ba zalunci bane maslaha ce za ta dawo kanmu a duniyar mu kuma da lahirar ka kwatanta duk abin da Allah ya haramta wallahi a hankali mai kyau da ɗabi'a ta ɗan adam da mutunci mai makamata da kaiwa yanzu ka ɗau giya kuma Allah bai haramta giya ba ina alkhairi a giya ka sha ka zama mahaukaci ka zama wani daban a cikin mutane ka dinga fadawa cikin kazanta kana birgima a ƙasa kana kwana a jeji da kwata a fikira ta ɗan adam salima wannan abin ba shi da kyau kuma Allah bai wahayi haramu ba ne ka ɗau maganar riba duk inda riba take wani ka cuta kuma Allah ya halice mu so junanmu mu tausaya wa junanmu mu kaunaci junanmu mu dafa wa junanmu to duk wanda ka ci riba a kansa ka cuce shi a hankali mai kyau ɗan adam ba zai cuto wani ba kaga hankalin kama mai kyau ya hana ka zalunci hana ka cuta to kayi ka saba wa fitar da Allah ya halice ka duk abin da Allah ya haramta haka ne ka ɗau zina a fitira ta ɗan adam da mutuncin da Allah ya wa ɗan adam zina ba aikin sa bane yasa lokacin da manzon Allah ya zo ke karantawa mata sharadi Allah ya shirya wala Allah ya shirki billahi shay'a wala yasriqina wala yazlina da ya zo kan wannan aya cikin sautul mumtahana akwai hindi binti utuba wata sahabiya ce mace sai ta nuke ta ce a tazmil hurra ya rasulullah yanzu ya da aka daura auren babarta da babanta a sunna da sadaki a haife ta za ta je ta yi zina abin da yake faɗa ke a tazmil hurra ya rasulullah ya ne uwa da uba da aka daura aure a sunna za ta je ta yi zina ai zina aikin bayi ne marasa asali haka take faɗa a wancan lokacin amma yanzu ya abin yake faruwa ya abin yake faruwa yanzu mace da aurenta ma sai sai ta yi zina da aurenta ma a kanta da igiyar aure yake ta yi fasikanci a wannan zamanin haka ake rayuwa so daga inna Allah la yadlimu nasa shay'a Allah baya zalunci duk dokar da ya dora muku alkhairi ne ita ce daidai amma ba zaluntar ku Allah ya ba walakin an-nas anfusahum yadlimun Allah ce su mutane su ne azzalimai su suke zalintar kansu da kansu amma Allah ba wanda zai zalinta faman ya amal misqala zarratin khairan yara wa man ya amal misqala zarratin sharran yara shikenan duk abin da kai da kwayan zarra na alkhairi Allah zai baka shi nuna masa sakamakon shi haka nan abin da kai da shari da kwayan zarra in dai Allah bai yaɗe ma shi ba iyanan za ka shi a gobe alkiyama li'annahu fi jami'a afa'alihi mutafaddil adil malin ke cewa dukkan ayyukan da Allah yake yi aiki ne wanda ya cika da adalci walakin nan nasu an fasuhun yadlimun bil kufri wal ma'asiya sai dai mutane ne suke zaluntar kansu wajen kafircewa Allah da kuma aikin sabo duk wanda ya kafircewa Allah ya yi zalunci kuma duk wanda ya shirka ya yi sabon Allah shi ma ya yi zalunci wannan asali su ne azzul an fahimta ka zalunci kanka da kanka wajen ƙin Allah ka zalunci kanka da kanka wajen cutar mutane da danne musu haƙin zuwa musu almundahana ka zalunci kanka wajen ƙingin gaskiya gaskiya ta zo ke ma amma ka ƙidi don girman kai wannan zalunci ne ka zalunci kanka an fahimta Allah ta'ala ya hana mu zaluntar kawo Allah ya ba mu ƙoƙarin yi wa juna mu adalci Allah ya ba mu ƙoƙarin tsayawa kan shari'ar Allah Allah muna roƙonka ka ba mu ikon bin dokokinka Allah ka hana mu sabanka Allah ka hana mu zalunci za mu samu matsaya ne insha Allah sai Allah ya kai mu gobe abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladarsa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya yafi mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna addu'a gare mu ga mahaifan mu Allah ya ji kanmu Allah ka ji kanmu Allah ka yafe mana mahaifan mu Allah ka yafe musu Allah ka sa aljanna ce mu kuma su Allah mana roƙonka da mu da zuriyar mu Allah ka shirya da mu tafarki madaidaici Allah ka ɗora mu a hanya madaidaiciya Allah ka hana mu sabanka Allah ka hana mu sabanka Allah ka dawamar da mu a yi ma da'a ya Allah Allah muna roƙonka hana mu cin haram Allah ka tabbatar da mu akan halal ya Allah Allah ka hana mu zalunci Allah ka hana mu zalunci karami da babba Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zaman lafiya Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zaman lafiya Allah ka karbi ibadunmu ya Allah wannan wata da ake ibadu cikin shi Allah ka karba ya Allah ka sa mu na cikin bayan ka yantattu da kaiwa gafara da jinƙai a wannan wata Allah ka sa ayyukan mu ya amfane mu a duniya da lahira Allah ka raba mu da rushewan aiki Allah ka raba mu da rushewan aiki Allah ka raba mu da ingizawar shida Allah ka raba mu da ingizawar shida Allah ka samu lafiya mu gama lafiya Allah mana roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah mana neman tsare ka daga sharrin duniya da lahira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Walaikun salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akwai takarda da wani bawan Allah da ya rubuta ya ce da fatan malam ya sha ruwa lafiya Allah ya sa haka amin. Malam ina so a ban shawara ne tsakanina da mahaifiyata ko magana na yi ba ta fahimta na kuma ba ta yarda da magana ba ta yarda da magana na ba ma samun fahimtar juna tsakanina da ita na rasa me matsalar malam da Allah malam a taimaka min a ba shi shawara kuma da addu'a Allah ya raba ni da ita lafiya a to kai ne matsalar ai a sosai kuwa kai ne matsalar kuma ka yi sa da tana da rai amma da ta mutu da ka shiga uku wallahi tallahi ba abin da za ka yi a duniya ka gari dai ba zai yi ba in kana neman la'anan ne to wanda ya mutu da bishi mahi ba duk abin da ya ma a duniya karka kula shi tsinannen mutum ne domin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rijal lahi fi rijal walidai wa sukutul lahi fi sukutul walidai fishin Allah iya tare da fishin mahaifa yardan Allah tana da tare da yardar mahaifa idan kana so Allah ya fishi da kai yi watsi da kai mahaifinka sai fishi da kai su watsi da kai idan kana so Allah ya yarda da kai ya dafa ma iyayenka su yarda da kai su dafa ma wannan shine ka'ida kuma ita uwa din nan da haganta na rantse ma da Allah ta fi kaunar rayuwarka akan tata in dai uwa ce wani so ne na musamman da Allah yake dasa shi a zuciyar uwa wajen ɗanta son ba shi da kama baya musantuwa isa duk mutumin da mahaifiyarsa ta mutu amma mutuwar da babu irinta a duniya babu irinta kuma masoyiyarka ɗari bisa ɗari a duniya mahaifiyarka ce duk kimanka duk mulkinka duk kuɗinka mahaifiyarka tana ƙaunarka tana tausaya ma dama masu kima sun ce masoyanka a cikin mata guda biyu ne da mahaifiyarka da 'yarka da kayi ba wanda su ne cikakkun masoyinka an fahimta saboda haka shawarar da za mu baka laifi kai mata bahaushe ma ya ce ruwa baya tsami banza kuma kaza tana taka ɗanta ne don tana son zuba don ba ta son sa ka mata magana ba ta kula ka kayi kaza ba ta kula ba laifinka ne laifinka ne kai ne mai laifin ka je ka sunkuyar da kanka ka jawo duk wanda ke gani iya da mutunci a idonta ku zo ka tuba kuma duk abin da za ta faɗa ma karka ɗaga ido ka kalle ta karka mai da martani ka ce kawo duk abin da za ta yi ma ta yi ma kayi da kayi ne ta yi ba ka da wani option ta ma ka za ka yi ɗin banza Allah wallahi me ya kai ɗin ba wani abin da za ta maka faɗa wai ta ma kaza ta ma kaza kai waye mahaifa manzan Allah ne zai ce an tawa malika ne abika ba yanzu ka yi ta kokari ka gina gida ko ka sai mota babanka ko mahaifiyarka zai iya ɗaukar kullum gida ya ce ya kyauta da ita kuma ta bani ka yi shekara goma kana adashin gida ran da ka gama ka ce baba ga mu kullum a sa mai albarka in mu ga mu kullum a sa albarka ce ka yi to na biya wani gidan har a gaban Allah ta yi wallahi kyauta ba zan tashi ba da kai da abin da ka mallaka duk na mahaifarka ne haka wasan Allah ya faɗa ina baka shawara kar ka yadda asuba ta yi baka je kayi birgima a gabanta kana kuka ba mahaifa suna da tausayi in sun ga ka tuban da gaske ka kare wala za su yabe ma za a musamman uwa kamar uwa ka gaggawar zuwa ka tuba ka yi kuka ka ce shi ɗan yayin dire ka amma wala ka gane duk abin da take so ta ɗora ka aka baka ne shi kina abin da za ka faɗa maka ne ko muna ma addu'a Allah ya baka ikon haka da Allah ya baka ikon haka kuma ka yi nasara tana da rayuwarta amma da ta mutu wallahi da ka shiga uku Allah ta'ala ya ba mu ikon kyautata mahaifinmu su fa mahaifa fa ku ji ko sun mutu akwai haƙƙin su akan gaba ko sun mutu wani ya zo ya tambaye manzo Allah ce mahaifa na sun mutu manzo Allah akwai abin da ya ragu nasu a kaina manzo Allah ce da akwai ka zauna kai ta istighfari ba adadi da mahaifanka sannan ka dinga musu addu'an neman gafara sannan ka sadar da zumuntarsu in ka san wani abokin babanka ne ka rarraba ka daga shi sannan alkawarin da suka yi suna da rai ba su cika baka cika alkawarin sannan ka sada zumunta su da mazan Allah ya saba ko babanka ya mutu mahaifiyarka ta mutu akwai wannan haƙin a kanka kai ma har ka mutu wannan haƙin ba su sauka kanka ba mahaifa ko ba sa nan da rai akwai haƙin su da ke kanka wajen musu addu'a da istighfari da sadar da zumuncin su da cika alkawarin su da martaba abokansu duk wanda iya cikin haƙin da akan mahaifansa ko da sun mutu kuwa saboda ka je ka nemi yafiya sai ta yafe ba muna roƙon Allah kuma in dai ka je din Allah ya sako da zuciyarta Allah ta'ala ya sa ta karɓi tubanka kuma Allah ya kiyaye faru irin wannan nan gaba Allah ta'ala ya kiyaye irin faruwar wannan nan gaba akan ka da dukkan sauran musulmai gaba da Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa